أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode na tabaraka wa ta'ala da ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da zamu saurara muna cikin kitabul istisqa'i littafin da ke magana akan hukuncin istisqa'i to saboda haka zamu tashi sabon babi na'am
باب رفع الإمام يده في الاستسقاء باب رفع الإمام يده في الاستسقاء wannan babu yana magana akan ɗaukakawa liman hannunsa a sallar istisqa'i ko a addu'a ta istisqa'i lokacin da za a yi addu'a ta istisqa'i lokacin da aka zo sallah an yi sallah ta istisqa'i to liman zai ɗaga hannu to daga hannun liman wata a sallar istisqa'i jiya mun ji babu raf'in nasi aidihim ma al-imam fil istisqa'i mutane su daga hannunsu tare da liman kaga nan ya wadata amma kuma sai aka ware aka ce liman ya daga hannun shi dagawar hannun liman ko dagawar liman hannunsa أصل الاستسقاء
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء وانه يرفع حتى يرى بياض ابنيه
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه وأن الحديث محمد بن بشار يا ذا تدموه قال حدثنا يحيى يجي يحيى يا ذن تدمشين يحيى بن سعيد القطان شيكما وابن أبي أدي ده ابن أبي أدي يا كربا daga mutum biyu kenan mutum bin da ya karba su ne kaga yahya ibn sa'id al-qattan ibn ibn abi adi to su biyu sun karba an sa'idin نعم an katada sun karba ga daga katada ana nasu ibn malik ya karbo daga anas ibn malik qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa yadayhi fi shay'in maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama la yarfa kana nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan la yarfa yadayhi fi shay'in min du'a'i bai daukake hannayensa bai ɗaukaka hannayensa fi shaƙin cikin komi min du'a'ihi na addu'arsa illa fil istisqa'i sai a addu'ar istisqa'i nan kadai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake ɗaukaka hannayensa wajen addu'a amma daga bayan addu'a ta istisqa'i annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ɗaukaka hannayensa bai ɗaga hannayensa a wajen addu'a in ba a sallar istisqa'i ba وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه النبي صلى الله عليه وسلم yana ɗaukaka hannayensa wajen addu'a ta roƙon ruwa ɗagawa wadda take mai kai matuƙa har a ga hasken hamatan nan tashi mai tsarki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan kamar yadda na ce ajiya wannan wasu sukan yi riko da shi akan cewa ba a daga hannu in za a yi addu'a in ba sallar roƙon ruwa ba ce ba a daga hannu in za a yi addu'a ba sunna annabi bace sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka wasu suka fahimta saboda wannan hadisi na Anas ibn Malik suka mance da tarin hadisai waɗanda ke tabbatar da daga hannu waɗanda a wajen malamai kamar yadda zamu ji sun kai haddin tawaturi ma don haka wasu suka yi musu suka yi riko watan waɗanda ke musun a daga hannaye watan a sauran addu'o'i watan suka musu bima rawainahu kamar da abin da muka ruwaito shi watan wannan hadisi na Anas ibn Malik cewa la yarfa'u yadayhi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi fi shay'in min du'a'i illa fil istisqa fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibdayhi to wannan shi suka riko da shi amma kuma suka bar wasu hadisai waɗanda aka ittifaki akan ingancin su dukkan su an yi ittifaki akan cewa ingantattu ne tsakanin ayyimma kuma suna da yawa hadisan masu tabbatar da cewa annabi ya daga hannu ya yi daga hannu wajen addu'a wadda ba kuma ta istisqa'in bace ba ta roƙon ruwa bace su waɗannan ayyimma din ma babu ba su kai ma wannan mas'alan ba ba wai a kawo hadisi guda ba a babin daga hannu wajen addu'a babin daga hannu wajen addu'a kuma mutlaka ba su ka kowace irin addu'a daga cikinsu akwai al'imamun bukhari wannan da muke karatun littafin shi can a kitabun da'awat ya kawo kitabun da'awat ya kawo babu rafil aidifin du'ai babi ma ya yi na daga hannu wajen addu'a ya kawo hadisai waɗanda za su tabbatar da tabbatuwar daga hannun a ƙarƙashin wannan babin na babu rafil aidi fi du'a waɗanda hadisan ba su ma da iyaka ba su da iyaka haka malamai suke cewa mai malayu sa kafaratar abubuwan da ba za su ba iya ƙididdige su ba saboda yawansu alhafiz zakiyuddin abdulazim al-munziri wani juz'i ya yi musamman na daban akan ɗaga hannu lokacin addu'a alhafiz al-munziri mai a targhib wa tarhib da sauran littattafai dai to shi ya ware wani juz'i maksusi akan wannan matsala ta daga hannu khatimatul huffaz jalaluddin abdurrahman as-suyuti shi ma risala yayi faddul wi'a fi ahadith raf'il yadayn fi du'a faddul wi'a wato kwancewar jaka a kwance jaka bayani ya zubo kenan da kwanci jaka a fitar da bayani wanda ke magana kan hukuncin daga hannu ai addu'a wannan sunna ne sabiti ne ya tabbata haka al-imam suyuti rahimahullah yayi wannan faddul wi'a fi ahadith raf'i ladayn fi du'a bancin haka kuma imam suyuti hawa yau dai a cikin taqribu taqrib nashi sharhin taqrib taqrib na nawawi to sharhin nashi tadribur rawi to nan ma da ya kawo bayani akan hadisi mutawatir ya yi sharhin taqribun nawawi ne na limamun nawawi na masalul hadis to sharhin shi sharhin da ya sai ambace shi tadribun rawi sharhin taqribun nawawi to a ciki da ya kawo bayani akan hadisi mutawatir wane ne hadisi ake ce mutawatir to shine yazo bayano nan hadisi wanda yake mutawatir abinda yake cewa wa minhu ma tawatar ma'anahu akwai daga ciki wanda hadisin da ma'anarsa yake mutawatir ba lafazin sa ba yace ka hadisi raf'i yadayni fi du'a faqad ruwiya anhu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lahu bi ati hadisin arwaytu kusan hadisi 100 fihi rafa'a yadayhi fi du'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa a addu'a فقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له مئة حديث في رفع يديه في الدعاء وقد جمعتها في جزء إمام السيوطي يجي لا تترى سأولي دي محل لا حديثا لكي تبتد تدهل أي الدعاء لكنها في قضاء مختلفة watan sai dai a ƙabiyoyi ne daban-daban masu saba da juna fa kullu qadiyatin minha lam tatawatar kowace qadiyya hadisan ta basu zan mutawatirai ba amma wal qadar mushtarak fiha wa tan huwa ar-raf inda inda du'a amma al qadari wanda akai tarayya a ciki shine daukakawar a lokacin addu'a to sai adiba a ga ai in ka hada su gaba kida sun yi tawaturi an hada su gaba kida duk da kowace qadiyyar hadisan ta ba mutawatirai bane to amma in ka haɗa su da kallon ɗaukakawar ɗaukakawar in aka kalli ɗaukaka hannun to ya tawatara to haka ya zama mutawatiri kuma ya kawo wannan a cikin waton takrib sharhin takrib shine tadribur rawi kuma wannan abin da ya ce wannan shi ake gabatarwa waɗannan hadisai da suka kai haddin tawaturi su ake gabatarwa akan hadisin anas ibn malik hadisin anas ibn malik ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai daga hannaye fi shay'in a cikin komai na addu'a sai a istisqani to yace ai abin da za a lura wa hiya muqaddamatu ala hadisi anas wannan hadisai da suka inganta kuma masu yawa masu tari har sun kai tawatur su ake gabatar akan hadisin Anas ibn Malik wannan da muka karanta yanzu wal amalu biha aula inda jamaahiri ayyimatul hadith kuma aiki da shi shi yafi dangane a wajen jamhurin shugabanni na hadisi kuma shine mafi rinjaye domin ga ko abin da ke cikin hadisin Anas نفي رؤيته رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء koko abin da ake fahimta daga hadisin nan Anas bai ga Annabi sallallahu ta'ala sallam ya daga hannun shi ba a cikin wata addu'ar da ba ta istisqani ba a iya sanin shi shi Anas ibn Malik radiyallahu anhu kaga ce to ai a wajen malaman usul in magana ta zo irin haka to abin da ake amsar da ake bata sai a ce to in mutum ya ce bai gani ba ko bai sani ba sai a ce to wanda ya gani hujja ne akan wanda bai gani ba wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba yace man alima hujjatun ala man lam ya'lam man ra'a hujjatun ala man lam yara wanda ya gani shi hujja ne akan wanda bai gani ba ba wanda bai gani bai zan hujja akan wanda ya gani shi bai gani ba kuma rashin gani shi ya turmuje ganin wani ba zai yi a sai dai ganin wani ya ruhe ko ya turmuce rashin ganin shi ko ya hujjace rashin ganin shi saboda haka kuma ka'ida ce wal musabbitu muqaddamun ala nas mai tabbatarwa kaga wannan hadisi suna tabbatar da manzo Allah daga hannu yayi addu'a sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin Anas yana mi yana korewa in ba a sallar an ba addu'a istisqa'i ba to ai hadisan da ke tabbatarwa su ake gabatarwa a bisa hadisin Anas wanda yake korewa wannan ita ce ƙa'ida ta malaman usul ahmad ibn siddiq al-gumari shi ma ya yi alminahul matluba alminahul matluba fi raf'il yadaini wad du'a'i ba'da salawatil maktuba ahmad ibn siddiq al-gumari wasu mutane sun tafi kamar yadda alhafiz shi ma magana alhafiz ibn hajar ce ya kawo a cikin fatul bari ya kawo magana ibn hajar a cikin fatul bari ya ce sun tafi zuwa ga tawili wannan hadisi na anasun malik yana buƙatar tawili jam'an bainal ahadithil musbita domin a hada hanci tsakanin hadisin anasu da waɗancan hadisan waɗanda suke matabbata suka ce hadisin anasu yana korewa don haka sai a ɗauki yuhumalun nafiyu ala jihatin maksusa sai a yi tawili a ɗauka kore wannan tana da fuska da ɓangare kore wadda al-sunnu maliki ke tana da fuska da ɓangare imma ala raf'il baligi imma dai a bisa ɗaukakawa wanda yake mai kai matuƙa anasu na nufin annabi sallallahu ta'ala sallam bai daga hannu dagawa mai kai matuƙa ya daga hannu sosai sosai sai a istisqai kaga dagawa an mai fuska ba wai dagawa mutlakin dagawa kawai ba daukaka hannun an mai fuska tanan za a gano kuma bayani shi na daga baya zai ƙara tabbatar da haka domin har sai da ya bayani ya ce hatta yura bayadu ibdai dagawa ta kai mutuka har sai an ga hasken hamasin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam watan yana dagawa a sauran addu'o'i amma babu kamar lokacin istisqa'i shikenan kaga an fahimci dagawa na nan a'a shi kuma wannan bai dagawa bai kai matuka a dagawa shine ma'ana bai kai matuka a dagawa kaga kenan an bashi uska imma ala sifati raf'i daidaini fi zalika duka dai har ya kawo maganar shi Ahmad ibn Siddiq al-Umari ya kawo maganar al-Imam Shawkani a cikin Nailul Awdar shi ma Imam Shawkani yayi maganganu irin waɗancan cewa hadisin anasu korewa yake wancan hadisai su ma matabbata ne su kuma tabbatarwa suke wal musabbitu muqaddamun ala nafi musabbitu muqaddamun ala nafi sannan kuma annahu nafarraf a fi ma ya'lam yace to aiwa man alima hujjatun ala man lam ya'lam duk wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba kuma as-sayyid muhammad siddiq hasan khan al-qinnawji a cikin watan littafin shi nuzulul abrar na azkaru ne na azkar ne shine nuzulul abrar to wannan littafin na nuzulul abrar shi ma yayi maganganu akan daga cikin ladubba na addu'a daukaka hannu a wajen addu'a din har ya kawo cewa ibnu qayyim ce wanda yayi yayi musun a daga hannu in za a yi addu'a yayi musun haka kamar bayan duk salloli in ayi azhar a daga hannu a yi addu'a la'azar magariba duk ba da salawatul maktuba ya ce wannan bai da asali to shi ne yake maimai da amsa cewa wahamun wannan magana ta ibnu qayyim wahami ce kawai ya ce wannan mas'ala mun tabbatar da ita ba wani kaikai kanta karar komi ya fito al-qasdallani al-imam al-qasdallani a cikin irshadus sari sharhin sahihul bukhari yace watan as-sahihu istihbabur raf'i fi sa'iril adiya kai ma azo kan hadisan fa dake tabbatawa menene matsayin wannan mas'ala a wajen malamai wannan mas'ala a wajen malamai sun tabbatar da sabita ce ana daga hannu ayi addu'a as-sahihu istihbabur raf'i fi sa'iril adiya abinda ingatacce waton daukaka hannaye a cikin dukkan addu'o'i gaba ke da yace bukhari da muslim da wani su da sun rawaito wannan haka al-imam al-qasdallani yace a cikin irshadu sari yace hadisin anas dake cikin bukhari da muslim la yarfu illa bil istisqa'i muawwal hadisin nan da muka karanta yanzu wanda shine dalilin kawo duk wannan bayani al-imam al-qasdallani yace muawwalun ala annahu la yarfa'uhu ma raf'an baligan ana nufin mazalla bai daga hannun dagawa mai kai matuka in ba a istisqa'i ba wawar da rafu yadayhi alayhi salatu wassalam fi mawadhi'a kuma daukaka hannayensa a wasu wuraren ya tusgo daban-daban sannan jero hadisai nau'in da suke tabbatar da watan daukaka hannayen duka sana al-imam an-nawawi الإمام النووي أتكن شرح سيد مسلم اتهاد الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا بالاستسقاء ite zahirin wannan hadisi yana yana ihamantar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daga hannunsa a cikin kowace addu'a illa bil istisqa'i ya istisqa'i wa laysa al amru kadhalika imam an-nawawi yace magana ba haka take ba yadda zahirin ke nunawa ba shine hakikani ba بل قد ثبت رفع يديه صلى الله تعالى وسلم في الدعاء في موائد غير الاستسقاء بل برد يا تبتا دغاوا hannu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a addu'a a wurare daban-daban kuma wurin da ba istisqalin ba azza Allah ya addu'a ya daga hannu wa hiya aktharu min an tuhsa imam an-nawawi yace ya hi karfin a kirdige wuraren da hadisan da ke tabbatar da annabi sallallahu ta'ala sallam ya yi addu'a ya daga hannu hadisan ba su da iya wa qad jama'atu min hada wa min 30 hadisan shi ma imamu nawawi yace ni kai na nan hadisi ya yi 30 wanda na tara akan wannan mas'ala hadisi ya yi 30 min as-sahihaini aw idahuma wannan wani bukhari da muslim kawai bukhari da muslim kawai aw idahuma ko kuma na ɗayan su wa zakartuha fi awakiri abwab sifati salati min sharh al muhaddab yace na ambace ta nan magana yana yin ta a cikin sharhin sahih muslim yace amma inda zaka same su na ambace su a ƙarshe ƙarshen baboban sifati salati na littafi na sharh al muhaddab sharh al muhaddab sharhin da yayi muhaddab na al imam shirazi juz'i biyu ne amma imamun nawawi sai da ya mai sharhi ya kai juz'i 26 juz'i watan kowanne juz'i bai kasa shahi 500 ba juz'i da kasa shahi 500 cikin juz'i 26 din nan shine sharhul muhazzab na al-imam shirazi shi imamun nawawi shi yayi shi ya yi sharhin muhazzab ne yace to a ƙarshe ƙarshen kitabu abwabu sifati salati za ka samu wannan hadisan da na tara da ke tabbatar da ɗaukaka hannaye a addu'a sannan wuta awwalu hadal hadis wannan hadisi ana mashi tawili ala annahu lam yarfa'ir raf al baliga hadisi ma yace in ana so a ba abin hukunci wa'ancan hadisan masu tabbatar da ɗaukaka hannu suna nan daram mai korewa yana nan daram sai a fahimci ba korewa ɗungurungun na ɗaukaka hannun hadisin ana suke yi ba abinda yake korewa kai matuƙa a ɗaukaka wasu maza Allah sassanin ya kai matuƙa cikin ɗaukaka hannu wajen addu'a sai ya istiskani saboda haka ya ce ga shi mahayya bayani bi hadisu yura bayadu bidai illa bil istiskani au annal murada lam arahu rafa'a imamu nawawi ya ce ko kuma anasu na nufin banga annabi sallallahu alaihi ya dauka kan ba yace to in yace bai gani ba sai a ce to wa kasar abu gairuhu wajen sa ya gani rafa fa yuqaddamu al-muthbituna fi mawadi'a kathira ana gabatar da masu isbati masu tabbatarwa a mas'ala wa hum jama'atu da su ko tawaga ce da yawa su za a tabbata ala wahidin a bisa mutum ɗaya lam yahdur zalika wanda bai halarci wannan ba wala budda min ta'wilihi lima dhakarna ba matuka mu yi tawili shi a bisa abin da aka gabata haka nan ma watan a cikin ikmalul ikmalul mu'lim watan ikmalul ikmalul mu'lim akwai al-mu'lim akwai ikmalul mu'lim akwai ikimalu ikimalin mu'lim shi ikimalin mu'lim na alƙadiyar ne ikimalin mu'lim mu'lim ne wani sharhin muslim ne aka yi to sai ya cika shi shi alƙadiyar sai ya samu ikimalin mu'lim bi fawa'id muslim to wanda shi kuma ya ce ma alƙadiyar shi ma bari a yi mai ikimalu to sai ikimalu ikimalin mu'lim to a ƙarshe a ciki sai ce la yarfa'ahu ma kullar rafi' kaga shi ma mubalaga yake nufi bai daukakawa dukkan daukakawa kullar hatta tujawaza ra'sahu wa yura bayad ibdayhi law lam yakun alayhi thawbun illa bil istisqa'i li'annahu thabata raf'ul aydi fi kulli adiya shi ma kaga yana nufin dai mubalaga domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya daukaka hannu a cikin dukkan adiya وقال شيخ الاسلام الحافظ ابن فتح شيما ibn hajar a cikin fatul bari ya ce ai ga hadisi na arwaito annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama hadisin ibn umar ne rafa annabi sallallahu ta'ala sallam yadayhi wa qala allahumma inni ur ilayka kaga rafa'a nabi sallallahu ta'ala sallam yadayhi wa qala allahumma inni abru ilayka mimma sana'a khalid wannan ba istisqali bane kuma ga rafa'a yadayhi kaga daga cikin hujjoji kenan wa qala allahumma inni abru ilayka mimma sana'a khalid to hadisan da suna da yawa sannan kuma al-Imam al-Munziri shi ma abin da yace to bi takdiri ta'azzuril jam'i a kaddara jam'i an kasa jam'i kaga dai wannan an yi jam'i tsakanin su ba wanda ya fadi ba wanda aka ture ba wanda aka rabi yace to a kaddara sai jam'i ya wayata a kasa hada hadisan nan guda biyu yace to inda a kaddara an kasa hadawa yace to fajanibul ithbati arjahu janibin da ke tabbatawa shi ne mafi rinjaye ya ce ƙultu wala siyama ma aka farfi da hadisi Sheikh Ahmad bin Siddiq al-Gumari ce musamman ma in janibin na da yawan hadisai kamar irin wannan mai yawan hadisai ne kwarai da gaske yace fa inna fihi ahadith kathiratan sannan yayi sardin waton hadisan daga ciki akwai hadisin cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah tabaraka wa ta'ala hayyun mai mai kunya ne mun da yake taɓa bayanin abin da ake nufi da kunya ma'ana jin kai hayyun nan cikin sahih bukhari ayi maganar kunya janibin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala mai kunya ne ko mai jin kai ne bawansa ya daga hannayensa biyu ya dawo da su bai aza wani alkhairi da hannun ba hadisi ne daga cikin tarin hadisan da suke tabbatar da watan cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya daga hannu inna allaha hayyul karim yastahi idza rafa al-abdu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran qa'ibatayn wannan su imam tirmizi da sauran malaman hadisi sun fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake watan ingantacce ma rafa qaumun akuffahum ila allahi azza wa jalla yas'alunahu shay'an illa kana ala allahi haqqan an ya za a fi aidihim alladhi sa'alu bai matsalar dai tana da yawa an dai ji ko maganganun duk malaman nan cewa da ya ga hajjin tawaturi imamu suyuti ya faɗi haka sannan imamu nawawi ya faɗi haka ya ce ma la yusa kasratan sannan al-imamu munziri ibnu hajar da sauran da yau inganin malaman da kaɗan ne daga ciki waɗanda muka ambata kuma akwai rasa'il wanda Sheikh Muhammad Hashim At-Tatawi As-Sanadi eh mutumin Indiya ne yayi risala akan istihbabu du'a wa raf'il yadaini fihi ba'da as-salawat al-maktuba sannan Sheikh Ahmad ibn Siddiq Al-Gumari Al-Maghribi sannan Sheikh Muhammad Abdurrahman Al-Ahdal Al-Yamani shi ma wannan duka sun yi rasa'il wanda rasa'il din nan kowanne risalar shi kayyima ce daga sheikh abdul fattah abu gudda su yi haɗe su yi musu tahqiqi nau'in risalolin gaba ɗaya aka buga su saboda haka wannan dai mas'ala fabita ce wanda zai dogara da hadisi an sunu malik ya ce ba a daga hannu wajen addu'a sannan kuma ba balle kuma ba a shafawa wani ma daga hannu ma ba a yi balle a kai maganar shafawa dan sai an daga sannan za a shafa eh to shi shafawa ba ta ko taso ba to da dagawa da shafawar duk ya tabbata eh hadisan annabi sallallahu ta'ala sallam kuma da sunna annabi sallallahu ta'ala sallam wanda yake yi watan ko da yaushe
babu ma yuqalu idza amtarat babu ma yuqalu idza amtarat ko idza matarat babin ma yuqalu abinda ake fadi na addu'a idza matarat in sama ta zuba ruwa eh abinda ake fadi in sama ta zuba ruwa ko amdarat ta zuba ruwa menene addu'a wadda suna ta tanada a faɗa idan madarat in sama ta zubar da ruwa to وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجي كصيب المطر كصيب المطر زنشان الله تبارك وتعالى ne yake cewa au kasayibin minas samai au ka sayyibin minas sama'i to sayyibin din nan minas sama'i shine tarjumanul qur'ani abdullah ibn abbas zai fassara yace ma'anarsa al-matar sayyibin ka sayyibin minas sama'i ma'anahu al-matar ruwa ruwa ake nufi domin abin da yasa ya kawo wannan ta'aliki saboda zai zo cikin hadisi annabi sallallahu ta'ala sallam a addu'ar da yake yi in za a yi ruwa wadda ita ce dalilin kawo tarjama ma yuqalu idza matarat to a cikin addu'ar ma yuqalu idza matarat yana cewa sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a to saboda haka to tunda zaka cimma sayyibu to me ma'anarsa yace ka sayyibin din nan ai al-maqaw al-maqaw وقال غيره ولن ابن عباس رضي الله عنهما صاب وأصاب يصوب saba wa asaba ya subu watan saba ya kwarara wa asaba kuma ya kwarara dai saba da asaba ya subu
حدثنا محمد حدثنا محمد وابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال خبرنا عبد الله قال خبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وأقيل عن نافع
wannan imamul bukhari in an lura nan ya kuma wajen kuma ishtikaki na luga da kuma tasrifi shi da ke magana kan hadisi to saboda wannan lafazin ya zo cikin hadisin don haka yanzu ya koma yana bayanin shi saba mudarikin shi ya subu asaba hakanan ya subu to asalin shi watan sayyibu da aka ce sayyibu sayyubu ne sayyubu saba watan ajwaf ne kuma wawi ajwaf fi'ili mai illa tsakiya kamar ƙala ƙala kaga harfi shi na tsakiya mutalli ne to asalin alifin nan waw ne wannan alif din asalin shi waw ne asalin shi ƙawala ta harraka harful illati wan fataha ma qablahu wa quliba alifan ga ƙa'idar tasrifi in harafin illa ya zama maftuhi mai fatha harafin da ke gabanin shi mana da fatha to sai a mai da wau harafin illan nan ya koma alifi ƙawala ta harraka harfin illati wan fata ma ƙablahu kowa kana ma ƙablahu maftuhan kuli ba alifan sai aka ce ƙala to ya aka gano alifin ƙala waune sai aka ce mai da shi mudari mai da shi mudari da mazdari zai tabbatar ma wani dan ya qulu qawlan kaga ashe alifin qala asluhu waw to haka saba sawaba ne to amma shi sai aka ce yasubu yasubu yasubu to sai ya zan damma harfin illa din nan ya suwu ya zamo mazmumi ko to da ya zama mazmumi abin da ke gabanin shi kuma sakini ne yas sadi din nan sakini ne yas wubu sai nukilat harakatul wawi ila sakin qabla ko ku sifa sai kai koma ya subu yasubu asalin yasubu yasubu yasubu ya kace yasubu nukilat harakatu alwawi ila sakini qablahu kaga da wawdi mutaharriki ne harfi da ke gabanin shi sadi shine sakini sai aka dauke harafan waw aka mayar masadi sai kuma yasubu to haka sayyibu auka sayyidun min sana'i shi ma asalin shi sayyubu sayyubu da aka dauke watan haraka ta waw sayyubu to sai aka maida waw din sai ya zama ya aka maida waw din ya zama ya saboda ya biya wadda take sakina tunda ya biya sakina to wani shi maza abai da shi ya to misalari sun haɗu ya da ya sun haɗu sai a ijigarin guda shi guda sai a ce sayyibu auka sayyibin min samari auka sayyibin min samari saboda misalari sun haɗu wawdin nan na sayyibu an mai da shi ya to ga ya waccan sake na ta sayi to kaga ya biyu sun haɗu sai aka mai da shi to shine imamul bukhari ke nufi ya dan taba tasrifi ko kuma ishtiqaqi na lugha anan tare da shi magana isnadi kawai yake yi amma sai ce wa qala bil musaba wa asaba yasubu حدثنا محمد هو بن مقاتل ابو الحسن المروزي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا راى المطر قال اللهم صيبا نافعا an karfa su wannan hadisi muhammad ya rantsar da mu shine muhammad ibn muqatil muhammad za ka sai ce ko ibn muqatil don ka a dauka muhammad ibn salam al-arbaikan dini saboda muhammad muhammad yana da su da yawa shi imam bukhari wanda yake karba da gare su don haka sai ya ce bari in bayyana da kowane muhammad da sai ce wa ibn salam wa ibn muqatil شين ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال يش أخبرنا عبد الله يش عبد الله هذا مسلم شين عبد الله ابن المبارك ابن المبارك شين عبد الله قال أخبرنا عبيد الله يش عبيد الله ابن عمر الأمري يا مسلم Allah fi wancan dai da ake maganarsa a cikin hadisin na ziyara. Ishi Allah ya karbo daga na duk an da Muhammadin wato wanda ake magana ko shi ne ko ba shi ba ne can a cikin hadisin ziyara an nafi'in an karɓo daga nafi'in an ilƙasim ibn muhammadin an karɓo daga ƙasim ɗan muhammad ɗan abubakar an aisha ta shi kuma ya karɓo daga mummuni da aisha radiyallahu ta'ala anha anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabbas haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idara al-matara ya zama in ya ga ruwan sama ƙala abinda maza Allah ke cewa na addu'a Allahumma sayyiban nafi'a Allah kwararo mana Allah kwararri ruwa mai kwarara don saba ya kwarara ya subu yana kwarara sayyiban mai kwarara ruwa mai kwarara kuma mai amfanarwa mai amfanarwa sayyiban nafi'a eh sayyiban nafi'a kwararri wanda yake mai amfani mai amfanarwa تابعه القاسم بن وهياء عن عبيد الله ورواه الاوزاعي واقيل النافع قاسم بن وهياء تابعه يايم وان الروايه متابعه عن عبيد الله بن عبيد الله ورواه الاوزاعي watan auza'i ya roce shi uqailun da uqailu an nafi'in su kuma daga nafi'u to ce wanda yayi anan ya ce ورواه الأوزاعي أي روى الحديث المذكور عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي النافع وأخرجه النسائي إمام النسائي أبتدى شيء أشين أول اليوم والليلة أول اليوم والليلة ناشئ محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي النافع أما لفظ هنيئا بدلا نافعا سيبا هنيئا مدد سيبا نافعا تو ya yi maganganu da yawa akan cewa to menene bambancin ya ce a farko ya ce ta ba a hulka sai mabulo ya haya an ubangillani nan kuma sai ce warawa mutauzani mai bambanci tsanin ya ce rawa to me fa'idar canji canzawan nan da ya yi ya canza uslubi nan ya ce ta ba a hulun kuma ce rawa shi ne suka ba shi amsa suka ce imma da hira da ta'amimi imma dan yana ganin gamewa ne li'annar riwaya ta amu ita riwaya lafazin riwaya a ce rawa ya fi lafazin ta ba a zama a amu gamewa don haka ta ya ambaci khasi musu mai ambaci amin a amu bi an ta kula ala sabilin mutaba amla wa imma da annahu ma lam yarwiya annabi bi wa ta jibailillah ko kuma abin da ya sa ba su ruwaito ba daga nafi'u ta kan ubaidullahi dukkan su bi ba su ittifaki akan ruwaitowa daga nafi'u ta wasu da ubaidullahi shi ya hana da sai ce ta ba'ahul qasim ibn wahya an ubaidullahi wal auza'i wa uqailun shi yasa bai ce haka ba saboda ne ba su ittifaki ba akan ruwaitowa daga nafi'u da wasu da abdullahi bi khilaf qasim sabanin shi kasir don haka tun da babu ittifaki to ba za su ku aka tuhuma a rai wallahu musta'a to dalilin dai da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi addu'a wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma sayyiban nafi'an ko Allahumma sayyiban hani'an a waccan wato lafazi na waccan mutaba'a to kaga shine ma'anar ma babu ma yuqalu idza ma'anas in sama ta zubar da ruwa ga addu'ar da ake yi Allahumma sayyiban nafi'an Allah ba mu ruwa ba mu ƙarami mai amfani
can wurin da sami imam buhari ya kayan mana da miki
saba wa saba ya su na an jima ba yi tasiri ba ta wadda sai dai a samu lokaci labarin mafaka saboda kaga hadisi da yake yi amma sai ya shiga kuma istiƙaƙi na luga ya shiga kuma harka ta tasrifi ya nuna bayyuwa a fahimci sunna ba ilimin harshe sunna annabi sallallahu alaihi ba ta fahimtuwa ba ilimin harshe ilimin nan na harshe yare tare da dukkan alolin shi nahau da tasrifi da balaga da sauransu duka da su ne za a san waton watan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani saboda haka Allah ya tsara ya tsara cewa alqur'ani balarabi bi lisanin arabiyyin mubin haka ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam balarabi to ayyukan sa ne da maganganun sa da takriratin din sa abinda aka kira to daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne za su zo da larabci ya za a fahimce su ba san larabci ba dole sai a haka shi Abdullahi ya ce yace wa huwa sabilul fahmi lil ma'ani وبعد فالعلم له غياب وبينها الغياب غياب والغياب وبينها خمائل شئاب وفوقها شواهق عظام تفرعت من أصله أفلام وانشق من لوهته إئلام ومبرز الأسرار للجميع علم لسان الأرض الرفيع مبرز الأسرار للجميع دير بيان العلم ما قاوس علم ما مطعي ريشي قاوس علم ما مطعي كذا daga ta sai ce wani burjul asrarin liljami ilmu lisanin arabin rafi'i ilimin harshen larabci maɗaukaki shi ne watan mubrizul asrarin liljami mai bayyana da asirin dukkan ilmomin gabanin sai ce wa hawa sabilul fahani lil ma'ani fi sunnatin nabiyyi wal furqan ilimin harshen larabci din nan shine hanyar da za a san alqur'ani kuma ita ce hanyar da za a san sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ba da ilimin larabci ba ba za a san alqur'ani ba ba da ilimin larabci ba za a san ilimin sunna ba za a san sunna ba wa huwa sabilul fahmi lil ma'ani fi sunnati nabiyyi wa furqani